أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتينا بالظفر الحمد لله يومنا لسنين تقص قوة رمضان hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai kenan ga wata na uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na maulawar shekul islam wa sa'adatul ana mahaji ibrahim yassir radiyallahu ta'ala anhu wato firiya da tafsir inda za mu yi wannan zama halaka ta saba'in kenan allah ya so in ba manta ba jiya mun kwana ne aya wadda take bayani bisa kan haramci na giya da caca kuma don ƙara girmama haramcin su ma aka haɗa su da wasu abubuwan da suke kafirci ne shine bauta ma gumaka da istiksam bil azlam to yau za mu tashi daga bayani daidai inda aka yi bayani ne Allah tabaraka wa ta'ala cewa fa halantum muntahun to daga nan ne za mu tashi kenan yanzu aya ta gaba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين Allah tabaraka ta'ala bayan yayi bayanin haramcin nan sai ya ce wa atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi manzo wahazaru ku kiya ku kiyaye kanku ku kiyaye kawunan ku daga alma'asi saban Allah ku kaurace wa saban Allah kar ku zo ma saban Allah fa in tawallaitum in har kuka bada bai kuka juya an ta'ati daga barin bin Allah fa'alamu to ku yi sani annama ala rasulil balagul mubin ba komai ke akan manzon mu ba sai isarwa wadda take mabayyaniya al iblagu al mubayyin isar da sako wanda yake mabayyani wa jazaukum sakamakon ku alaina yana akan mu insha Allah tabaraka ta'ala na'am
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس الذين آمنوا جناه ليس الذين آمنوا من الصالحات جناه هذه الآية وانا آية نزلت لما قال المسلمون إخواننا ماتوا يوم أهد وانا آية تاسو كان لوكا تندى مسلمي سكتي ‘yan uwanmu sun yi rigai sun yi wafati sun rasu a ranar Uhudu, wa hun sharibul khamra alhali ko lokacin da suka rasu nan sun sha giya. walam ya'lamu bi tahrimiha ga su basu san haramta sa basu san abu ne wanda ke Allah ya haramta shi ba nakhafu an yajidu isman muna tsoron su samu zunubi ya same su fi zalika a cikin wannan sannan da sai wannan aya ta sauka a tana cewa laysa allazina amanu wa amilus salihati junahun fi ma tayimu babu lahi laysa junahun babu wani lahi afsa wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari fi ma tsaye mu cikin abin da suka rage suka ci miya da kamari wal maisiri daga giya da kuma caca kabla tahrimin gabanin haramci abin da suka ci suka sha wannan na giya ko na caca tunda lokacin da suka suka sha su ba a haramta ba to babu komai ba su da wani lahi idza mattaqau al muharramati matakar sun kare kansu daga barin ababen da aka haramta wa amanu kuma sun ba da gaskiya wa amil salihati kuma sun yi aiki na gari sun mattaqaw wa amanu sannan suka yi suka yi takawa suka yi imani ma'ana sabatu ala taqwa wal imani suka tabbata akan tsoron Allah da kuma bada gaskiya sun mattaqau sannan suka ƙara jin tsoron Allah wa asanu suka kyautata wallahu yuhibbul muslimin Allah dama yana son masu kyautatawa istadalla ba'd al-ibad jahala bi hadhihi al-aya ala tahlil al-khamri shehu shehu shaykhul islam Alhaji Ibrahim Allah ta'ala yace wa'ansu sashen jahilai sun kawo hujja da wannan ayan afsa halittin giya suka ce giya ma kenan halak ce saboda mi qalu laysa alal ladina amanu aminu salatu jina fi ma tsayimu ai an ce babu wani lahi akan waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na gari cikin dan abin da suka ci inna malakamu inna halakamu ruwai suka ce ana nihin giya kenan kenan cikin dan abin da suka cikin nan kawai babu kun an ce babu lahi walam yaqbalu anna hala zalati allazina matu ba su karba ba cewa wannan ta sauka ne amsawa a cikin wanda suka mutu da itiyanil ayati bi izal lil mustaqbal ay bi izal lil mustaqbal wai saboda aya ta zo da iza laysa allazina amanu misal jina fi ma iza mattaqaw da aka ce iza mattaqaw kenan ita ko izan nan tana nuni zuwa ga abin da yake mustaqbal lokaci mai zuwa walakin ballu sai shawa ce sai dai sun bata ne ba haka abin yake ba ai ta sauka ne abu sukan wanda suka ba da gaskiya suka yi imani kamun a hana mata giyan suka sha giya to wannan su ne ake ta fasir lahi wannan laisa allazina amanu amin salatu junahu fi ma tayyimu babu wani lahi akan wanda suka ba da gaskiya suka yi aiki nagari cikin abin da suka ci ai akalu suka ci wa tsam nan tsamukin nan tsayimu na ci kuna ana ashurbu ana nihin sha wato giya kenan idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat in suka yi tsoron Allah suka yi ba da gaskiya kuma suka yi aiki nagari to mattaqaw wa amanu sannan suka tabbata akan jin tsoron Allah da ba da gaskiya to mattaqaw wa asanu kuma sannan suka ƙara jin tsoron Allah suka kyautata nazalat fi fi atayn wannan aya ta sauka ne a cikin jama'a guda biyu ba'duhum matu sashen su sun mutu wa ba'dhum ghabu sashen su kuma sun buya sun bata ba a san inda suke ba waqata nuzul ayati lokacin wato ba ba ba na bata bane ghabu kinnan wato ba su a halarce ba su gida ba su a Madina lokacin da wannan aya ta sabaka su ba sanan kenan ba su labari su suna tan sun saba ba haramta musu giya ba to kila inda suke suna suna suna shan giyan su to shine damuwa su wa'annan mu'minai wa'anda su suna na kasafka da wannan aya to ta saba kai ne akan wannan mutanen guda biyu da waɗanda suka rage sun mutu suna sha da wanda kuma yanzu ba sa nan wakata nuzul ayati lokacin saukar ayan qabla an tablughahum ayatul zarim tun gaba ne wannan ayat ta mai haramci ta je wurin su labarin ta ya je gare su idza kanu yattaquna kulla idza kanu yattaquna kulla ma ma harrama Allah wa yamtasuna amr Allah fa laysa alim junahun in har sun kasance suna jin tsoron Allah suna kare kansu da duk wani abin da Allah ya haramta kuma suna kwatanta duk umarnin Allah abin da Allah ya ce ai suna yi to ba su da wani laifi babu wani laifi a kansu fi ma sharibu cikin abin da suka sha hatta ta buluga mun aya har sai aya ta kai zuwa gare su sun samu labari waddinu ala waddinu ala salasati arkani Shau Rallata Anu ya ce addini yana akan rukunai guda uku ne, al'islamu wal imanu wal ihsan, musulunci da imani da ihsani, kararar takwa salasa marratin, ya karrara ya maimaita tsoron Allah takwa takwa har su uku, sun matakau fi makamin islami, mana sai suka yi tsoron Allah a makamin musulunci, wa amanu suka ba da gaskiya, sun matakau sannan suka yi tsoron Allah fi makamin imani, a cikin makami na imani kenan, wa ahsinu wa asanu kenan, sai ka kyautata, wallahi ibn musinin Allah yana son masu kyautatawa kenan nan makami na uku kenan ihsani. Al-insanu labudda an an an yaslima wa yu'mina wa yuhsina. mutum ba makawa sai ya ba da ya ba da kai mana sai ya musulunta ya yi imani sannan ya yi ihsani ya kyautata al-islamu wal iman wal ihsan su ne wannan guda uku musulunci da imani da ihsani wal ihsanu huwa al-ghaya shi ihsani kyautatawan wannan ko suka ce mai kyautayi shine gaya shine karshen matuka fassarahu rasul sallallahu alaihi wasallam bima la mazida alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da abinda babu wani ƙari akan shi fasara ta manzara sallam ita ce ta hito firifalo aka san miye ihsan nan ba tare da wani ƙari ba ba wani wanda zai iya ƙarawa kan wannan abin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku- me isani yace an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta ma Allah tamkar kana ganin shi in har kai baka ganin shi to ka tabbatar da shi yana ganin ka wannan shine ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa masu mabuta wannan mukami na ihsani qata wal masafa wannan sun yanke duk wani daji sun zo inda ake so su zo kenan na'am ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب أمم. فمن يتبع بعد ذلك فله عذاب أليم آه يا أيها الذين آمنوا آه يا كون غبار gaskiya liyabluwannakumullahu bi shay'in min sayd lalle ne Allah zai jarraba ku da wani abu na daga harauta abun harauta kenan tanalu aidikum wanda har hannayenku za su iya kama shi wa rimahukum da masunku a jami'i na mashi a lamma bayyana ma ahalla wa ma harrama ata bi nau'in khasin huwa sayd da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana abin da ya halatta da abin da ya haramta sai ya zo da wani nau'i kuma keɓantacce shine abin harauta fi haƙƙin muhrimi aw fil harami a cikin haƙƙi na mai ɗaukan harami wanda zai haji ko umra ko ko a ƙasa haramin a inda ke inda ake cewa haram awwa ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwakumullahu ya ku wanda ku bar gaskiya lalle Allah zai jarrabe ku a la yahtabirannakum Allah zai jarrabe ku bi shay'in yursiluhu lakum da wani abin da zai aiko shi zuwa gare ku mina saidi na daga abin harauta tanaluhu tatanawaluhu kina aidikum wanda hannayenku za su iya kama shi wa rimahukum da masunku alkibar manyan mashi minhu daga gare shi wa kana zalika bil hudaybiya wannan ya kasance a hudaybiya ne wa hum muharrimuna su ko suna masu dokan harami fakanatul wahshu wa tsairu tagshahum fi rihalihim sai gashi namun daji da tsuntsaye suna zo musu har inda suka yada zango a lokacin da aka yi sulhu da biya dama sun tayi da niyyar umara ne aka tsaya nan aka hana su shiga to shine ga su su sun dauki harami suna cikin harami a ka gani wanda ya dauki harami ba ya yi harauta ba haka kuma wanda ya shi ƙasa haramin ƙasan haram ɗin nan inda aka haramta a yi harauta shi ma ba ya yi ba to su suna dauki da harami suna nihin yin umra wannan liya alamallahu man yakhafu bil ghaib dan Allah ya sani ilma zuhurin ilimi na bayyanawa shi da mai ya riga ya san komai dan ya bayyana muku ku gani man yakhafu bil ghaibi waye yake jin tsoron sa ay ghaiban lam yarahu wanda yake yana fake baya ganin shi amma yana jin tsoron shi dan ya bayyana muku haka fa yajtani basaid wanda yake jin tsoron Allah sai a gani yana kaurace wa yin farauta faman famani tara ba da zalika duk wanda ya ketare iyaka bayan wannan bayan ba da zalikan nahi bayan wannan hanin ani anhu daga barin wannan farautan fasda da wuce sai sai farauta to falahu azabun alimun azaba mai radadi ta tabbata a gare shi na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ياكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
يا أيها الذين آمنوا لا تق- لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ كعبته أو كفارة طعام مساكين أو على ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ya yi wallazina amanu ya ku wanda kuwa da gaskiya la taqtulu sayda kar ku kashe abin harauta wa antum hurum alhali ku kuna muhrimuna kuna masu ɗaukan harami masu niyya bi hajjin aw umra da yin haji ko umra wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe abin harauta daga cikin ku muta'ammidan da gangan fa jazaa'u misli ma qatala min na'am to abin da ke kan shi shine sai sai ya bada kwatankwacin a fa jazaa'u kenan jazaa'i sakamakon abin da yayi shine ya ba da kwatankwacin abin da ya kashe minan na'ami na daga cikin dabbobin ni'ima fa alaihi jaza'u misli ma qatala wato miyan na'am yana akan shi sakamakon abin da ya kashe daga cikin dabbobi na ni'ima shabahu fil fil khilqati wa shibhu kai fil khilqati abin da ke wanda ya kama da shi a cikin halitta abin da ka kashe ka harota to zoli cikin cikin namun daji ko to sai ka diba abin da ya kama da shi cikin dabbobi na gida dabbobi na gida ka ba da shi maimakon wancan abin da ka kashe ya kuma bihi zawa adalin minkum zawa adalin minkum masu masu adalci guda biyu daga cikin ku ya kuma bihi su za su yi hukunci da shi bil misli da wannan abin da zaka bada wanda yake kwatankwacin abin da ka kashe rajulani mutum mutum biyu za su diba su diba su gani kai kai ga abin da ka farauta to ba shi kenan kai da kadai kai kadai za ka jiya to na kashe bari in bada sai an samu wa'ansu mutum musulmi guda biyu a jiris ce to wannan ka kashe kaza to gaye abin da ya dace ka hidda sakamakon abin da ka aikata a a lahu lahu ma fitnatun wa'annan wanda za su yi ma ana ce musu masu masu adalci ya kasance suna da kaifin hankali lahu ma fitnatun yumayyizani biha ashbahal ashiyai suna da kikkiawan hankali wanda zai da shi wani kyakkyawan hankalin za su iya bambancewa tsakanin ababe masu kama da juna wa qad hakama ibn abbas wa umar wa ali shin ama bi badana hakika kuma abdullahi dan abbas irdala tabbata gare su da sayyidina umar da sayyidina ali irdala tabbata gare su sun yi hukunci a cikin wanda ya kashe jimna bi badana da cewa zai bada taguwa a jimna da yawa gani yadda zai to a cikin jimna a daji aka san shi muna to cikin kayan abubuwan nama nama na gida kuma me yayi kama da jimina wanda za a badawa to shine suka diba su gani to gaskiya babu kama abin da ya kama da ta sai dai rakumi shi ma gashi nan ga dogon wuya to me ta ba kaka ce kaza tana wani kaya gari guda ne to sai dai kawai suka auna suka kiyata suka ce to taguwa za a bada wanda ya kashe zumunan nan ya bada taguwa wa ibn abbas wa abu ubaida fi bakar al-wahshi wa himarihi bi bakar bi bakara haka nan kuma Abdullahi dan Abbas ya lalata wata haka a gare shi da Abu Ubaida su ma sun yi hukunci a cikin wanda ya kashe a saniyar daji ko ko wanda ya kashe jaki na daji ya bada saniya ya bada saniya wa ibn Umar wa ibn Auf fi zabi bi shatin sannan Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan da Abdurrahman dan Auf su ko sun hukunci cikin wanda ya kashe barewa ya bada akuya ita ma take take kama ita ce take kama da ita cikin dabbobi na gida wa hakama bi ibn abbas wa umar wa ghayruhuma fil hamam li'anna li'annahu yashbihu ma fi fil fil abdi sannan an ce abdullahi dan abba da sai na umar sun yi hukunci da irin wannan wato da da da, da akuyan kenan mutum ya bada akuya fil hamam fil hammam a wanda ya kashe a al hammam mai sunanta tantabara ko kurciya ko tantabara ta daji kenan sai sai dai kurciya kenan filfil da annahu yashbihuha fil abdi ace saboda sunan me me ya gaman kurciya ko tantabara da akuya aka ce suna kama a wajen abdi to shi abbakin na akwai magana guda biyu al'ab kwankwada ruwa ba tare da lunwasawa ba ana ce mai ab yana cikin abinda aka ce Annabi ma ya hana yana cewa shi ana faɗin yanda sifan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa yana sha ne yana tsotsa yana tsotsa ruwan ba kawai kwankwada ba kat kat kat kat din nan ha mutum bai linso bai wallon wasa manzo Allah sallallahu yana cewa wannan fa innahu yursul kubada yana gadar da ciwon anta mutum yana kwankwada ruwa ka ba tare da shedawa to wannan ana ce mai abu to ba san wannan bane ko ko al'ab kyawun huska shi ma ana ce mai al'abu to la'alla ko kyawun huska ne ita ma kurciya tana da nata kyawun huska ko ita ma a wannan kowa san dama ita zami barewa tana da ita ma kyawar wannan to musamman ko wannan ne koko wajen daga an an sifanta su ne suna da wajen shan shan ruwan nasu ne koko daga kyawun fuska wallahi alam hadiyan wannan mutum ya kasance jaza'an sakamako ne zai bayar da shi baligar kafati wanda ya bulugu bihil harama in abin da zaka hidda wannan sai ka kai ka je harami da shi fa yazbahu fihi mutum ya yanke abin a can waje tasaddaqa bihi ala masakinihi yayi sadaka da shi a bisa miskinan da suke can wurin wala yajuzu an yazbaha haisu kana bai halitta ba mutum ya yanka abin nan da zai yanka inda ya haisu kana duk inda ya kasance ba haka ba ake au kafaratu ta'ami masakina au koko a alaihi yana akan shi kafaratu ta'ami masakina kafara ta ciyar da miskinai yat'amu masakina min ghalibi qutil baladi shine ciyar da miskinai daga mafi rinjayen abincin garin ma yusawi qimatul jaza wanda zai yi daidai da kima ta abin da yake shine sakamakon abin da ya kashe kenan da kulli miskini mudd zai kowane miskini sai bashi muddu misali yau mutum da sai ya kashe barewa to bai samu in bai samu akuya da zai zai hidda ba wadda za a yi ita ce sakamakon abin da kishin wantan barewa da ya kashe to sai ya diba gani akuya ta kai a kudinta sun kai nawa to kudin nan nata sai ya sayi abinci ya rarraba ma miskinai kowane miskini muddu guda aw adru zalika siyaman ko ko mutum yayi kwatankwacin wannan a azumi mutum yayi azumi in bai samu abin da zai ciyar ba aw ya aw ya aw ya'uddu li kulli muddin yasumu lahu yawman wato in aka diba gani misali akuyan nan a ta yi misali jika goma akuya ta yi jika goma to jika goma ta sayi buhu guda buhu guda akwai tiya ashirin cikin shi to tiya ashirin kenan da wato kenan ya zama muddu tamanin kenan saboda dai muddu guda dai tiya guda muddu hudu ne to yanzu kenan shi yanzu tun da duk maimakon ya ba da muddu guda in azumi za yi sai azumi daidai duk muddu ɗaya azumi ɗaya kenan yanzu misali wannan in zai wanda zai ba da buhu guda muddu tamanin kenan azumi nawa zai kenan tamanin azumi ya kama shi sai azumi tamanin fa in waka a kasrun ya sumu da hu yawman kamilan in ya kasance yanzu abin awon da aka yi buhu guda kin nan aka auna muddu arba'in ne misali muddu tamanin ne da rabi bai yi da kai da wanda bai yi da kai muddu ba to shi ma wannan wanda bai yi da kai ba sai ya mai azumi na yini na yini guda cikakke shine ya sumu lahu yawmul kamila li yazuqa wa bala amri dan ya dandana kudan a sikalul jazai nauyin nauyin sakamakon sa jazaa amrihi allazi fa'alahu sakamakon lamarin da yazo ya aikata shi afallahu amma salaf amma Allah ya yafe ya yafe abin da ya riga ya gabata min qatal sayyidi qabla tahrimi na daga kish na daga kashe abin warauta tun gabanin a haramta in gabanin a haramta ne mutum ya kashe to wannan babu komi afallahu amma salam wa man ada amman duk wanda ya saki ya koma yi fa yantaqimullahu min wannan Allah zai azabtar da shi wallahu azizun Allah mabuwayi ne ghalibun ala amrihi mai rinjaye ne a salamarin sa zuntiqamin ma'abutan ma'abutin azaba ne min man asahu daga wanda yayi saba masa na'am wahinna lakum
أهل لكم سيد البحر ودعامه متاعا لكم وللسيارة وهرم عليكم سيد البر ما دمتم هرما واتقوا الله الذي إليه تهشرون
أهل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تهشرون wahilla lakum an halatta muku ayyuwan nasu ya ku mutane halalan kuntum au a muharimina daidai ne kuna kuna kun warware harami ba ba ba ba ɗauke kuke da harami ba ko ko kun kasance masu ɗokan harami daidai ne wannan ku duka uhilla lakum sayyidul bahari an halatta muku abun harauta na kogi na cikin ruwa ne babu komi amma sayyidul bahari fa halalun kaga shi a harauta ko abun harauta na ruwa halaka ne an takulu ku ci shi wa huwa ma la ya'ishu illa fihi abin da ake ni shine abin da baya rayuwa sai a cikin shi kogin sai a cikin ruwa ka sama tamkar kihi bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil bar sabanin abin da shi yana rayuwa a cikin ruwa kuma yana rayuwa a cikin sarari ka saratan tamkar abin da ake cewa saratan mu muna ce mai cibe kura wani abu ne gashi ne wa ta'amuhu a hakan nan abin da ke abincinsa shi na kogin ma ya kazifuhu maitan abin da kogi ke fitar da shi ke jefar da shi ke jefar da shi matacce sayyidul bahari wa ta'amuhu fasarahu ma Abu Bakr qala sayyidul bahari ma tahtalu lahu hatta tasilahu wa ta'amuhu ma wajadta mayitan aw qazafahu al-bahr aw nadaba anhu al-ma fa baqiya fatajiduhu bila kulfati shawar la ta'ala yace wannan abin da ake nihi da sayyidul barri wa ta'amuhu sai na abakar ya fassara shi ya ce shi ne abin da za ka yi dubara ka horauce shi na daga kogi har sai ka kama shi da kuma abinci wanda kogin zai fitar da shi ruwa suke jefar da shi bakin kogi kenan bakin gaba koko wanda ruwan zai janye kasan ruwa ya taho da namun nan da cikin ruwa in ya janye kuma wa'ansu abin sai bar soshi ruwa ya kwahe ruwa ya janye ya bar abin da yake kiwaye ne ko abin da ya kama da wannan fa baqiya sai shi ya wanzu abin nan fatajiduhu sai ka same shi bila kulfatin ba tare da wata wahala ba duka wannan mata'an lakum wali sayara wani jin daɗi ne gare ku Allah ya shi dan ku ji daɗi da kuma jin daɗi ne kuma ga matafiya wa sayyidul bahari ala salasita aqsamin shi a warauta ko abin warauta na kogi na cikin ruwa ya kasu kaso uku alshitanu halalun bi ijma su duka kiwaye abinda ke kihi ne duka wannan halaka ne shi kihi da ijma'in al'umma baki daya kowa ya san cewa kihi halaka ne wadda fadi sannan haramun bi ijma suko a kwadi jami'i na kwado ko kwadi suko haramun ne da ijma'in malamai da ijma'ul al'umma al'umma baki daya sun haɗu cikin cewa ba wanda zai ce ma halaka ne ka ci kwaɗo wa ma bainahuma mukhtalafun fi abin da ke tsakankanin wannan kuma to an saba malama an samu sabani akan shi wa suka ce ya shi ma dai kawai dai ba da cikin ruwa yake ba za a ci wa suka ce a a shi ba kihi bane ba wannan wani abu ne daban gashi an yi an ci to shine aka an samu sabani akai wa suka ce ba za a ci ba wa suka ce an an ci wa hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum furma an haramta muku abin da yake abin warauta ne na sarari na tudu ba ba na cikin ruwa ba matukar kuna dauke da harami wa huwa ma ya'ishu fihi miyal wahashi shine abin da ke rayuwa a cikin sararin na daga cikin namun daji ba dumtum hurman matukar kuna dauke da harami falau sadahu halalun da dai wanda shi ba dauke ki da harami ba ya harauta shi falil muhrimi akluhu to wanda yake dauke da haramin ya samu ya ci kama bayyana sunnatu kama yadda suna ta bayyana shi wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku yi tsoron Allah wanda zuwa gare shi ne ake tara ku baki daya ran tashin kiyama na'am
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم
جعل الله لكعبة البيت الحرام قياما للناس وشار الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله لكعبة البيت الحرام الله تبارك وتعالى آه ya sanya alka'abat albayt alharam ka'aba ɗakin Allah mai alhurman nan almuhram wanda ke mai abin sakawa alhurma ko almuharram yawa baitullahi alharam ko almuharram duka shine mai alhurma yake ni qiyaman linnasi Allah ya sanya shi yaqumu bihi amru dinihim wai da shi lamarin addinin su yake tsayawa lamarin addinin su mutane baki ɗaya yana tsayawa a wannan ɗakin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala yana tsaya da wannan a lamarin na addinin su bil haji ilaihi ta yaya da haji da suke zuwa gare shi wa duniyahum ba ma addini kadai ba har duniyar su ma bi amni dakhilihi da amintan mai shiga shi wanda ya wanda kala kana amina don da ya shiga shi wanda shiga cikin shi ya amintu wa adamu ta'arud lahu da rashin kuma bujiro masa ko gitto masa da wani abin da yake abin ki ne wa jami samarati kulli shay'in ilayhi da kuma jawo ƴaƴan itace na kowane irin nau'i zuwa gare shi a jibi ne samaratu kulli shay'in kenan alkabatu baitul baitullahi allazi bi makka kaaba shine dakin Allah wanda yake a garin makka jalahu Allahu haraman Allah Allah ya sa shi ya zama mai alhurma wa jalahu aminan ya sanya shi amintacce ne shi wa jalahu qiyaman linnas ya sanya shi mai tsayawa ne ga mutane ai ma ya kumu bihi masalihu dinihim wa dunyahum yana tsayawa da abin da duk zai gyara musu maslaha ce na addinin su da duniyar su amma dinuhu amma abin da shi addinin su fa hiya qiblatul muslimin da farko ita Ka'aba ita ce alƙiblar musulmi duk mai sallah yana duba ne katarnin Ka'aba fi sa'ir anha'il alam a cikin baki ɗayan a nahiyoyi na duniya duk inda kake Ka'aba dai zaka diba wa mahallu nuskihim kuma shine wurin bautar su hajjihim da wurin hajjin su wa masalihud dunya le kuma masalahohi masalahohi ne kenan wurin na duniya lil amni allazi yajidu ahlul bait saboda aminci wanda ma'abuta ɗakin Allah suke samu kanu fil jahiliyati fi hurubin da'iman a cikin jahiliya sun kace lokacin jahiliya kamun zuwa musulunci sun kasance suna cikin yaki ne ko da yaushe laysa lahum amnu ba su da wani aminci illa idza ata shuhurul haji sai in watannin haji sun zo sa'au li kasbi ma'ashihim kulluhum yaksubu quta sanatin shikenan lokacin nan sai su tayi neman abincin su kowanne kowa ma sai nemi abincin shekara wa jima'uhu ya tara shi qablan qida'il ashurul hurum gabanin watanni masu alhurma su kare fa kana zalika qiyaman lahum ay sawu ma'ashi sai wannan ya kasance kenan tsayuwa ce daga shi ne abin da tsaya musu wato shine dalili na samun abincin su wa shahr harama hakan nan shi ma Allah ya sanya wata ne alhurma al-ashurul hurum watanni masu alhurma zulqida wa zulhijja wal muharram wal rajab sune wannan guda hudu da watan zulqida da watan zulhijja da watan muharram da watan rajab kiyaman Allah ya sanya su ma masu tsayawa ne lahum ga mutane da amnihim da amintun su haisu ya alamuna an laqita la fa yaksibuna ma'aishan dan da mutane sun san wa'annan cikin wa'annan watannin ba a yaki to tunda ba a yaki sai mutane su shagaltu da neman su tara abincinsu a wannan a wannan lokacin wal hadaya wal qala'ida hakan nan Allah ya sanya abubuwan da ake kai su hadaya wal qala'ida da wanda ake rataya musu ababan ratayawa dan nuna cewa su an sadaukantar da su ga Allah ne zakara arba'ata sha Allah tabaraka taala ya ambaci ababe guda hudu waja'alaha amanan linnasi ya sanya su wannan aminci ne ga mutane wa qiyaman lahum kuma masu tsayawa ne ga mutane wato dangance da wasu masarawoyin shi nasu na duniya ko na addini a na farko alka'abatu bi nafsiya ka'aba da kanta wa shahrul harama da wata mai alhurma wal hadaya da hadaya idza qul idza qallada al insanu hadiyan kazalika haka nan in mutum ya rataya ma wani abin da zai hadaya da shi wani abin da ake ratayawa shi ma hakan nan wannan abin ya zama abinci wal qala'id shi ne yake wal qala'id da abawan da ake rataya musu ababen rataya zalikal jal litalamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wannan sanyawa da Allah ya duka wannan abubuwan suka zama aminci da amfani ga mutane baki da dan kusancewa Allah ya'lamu ma fi samawati wa fil ard ya san abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma cewa Allah shi masani ne daga dukkan komai fa in fa inna ja'alahu zalika domin sanyawa sa wannan da yi lijalbil masalihi lakum domin shawo alherai gare ku jawo ababen da suke mato misali ne ababen da za su gyara ku ne wa dafi ilmadar da kuma ijewa da abin da ke cuta ne an ku daga barin ku qabala huquqi tun gaba na abin ya ku wannan dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujudi wa ma huwa kainun a dalili ne amsa sanin sa da abin da baki ɗaya yake a cikin samuwa da kuma abin da ma zai kasance a nan gaba ilamu annan la shadidul iqab
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك فرز الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اعلموا كويسني أن الله شديد العقاب cewa Allah mai tsananin uquba ne mai tsananin azaba ne da da'ihi ga makiyansa wa anna Allah ghafurun kuma Allah mai yawan gafara ne da auliya'ihi ga masoyansa rahimun mai jin kai ne shadidul iqabi wa anna Allah ghafurun Allah mai tsananin uquba ne kuma mai Allah mai gafara ne mai jin kai adatullahi tabaraka ta'ala al'adan Allah tabaraka ta'ala shi kitabi a cikin littafin sa kullama zakara wa'idan kowane lokaci Allah ya ambaci wani narko alƙawarin azaba karana hu biya ajin sai Allah ya hada shi ya gwama shi da wani alƙawari kuma na na rahama kama fa'ala fi hadhihi aya kamar yadda aikata a cikin wannan aya yace ilmu anna la sharika kabi wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah mai tsananin azaba ne kuma shi mai yawan gafara ne mai jinkai kaga ya hada su duka biyu wa fi ayatin ukhra a cikin wata aya ta daban kuma nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim ka ba ka baiwa bayina a ba labari cewa ni fa mai yawan gafara nake kuma mai yawan jinkai kuma ni mai azaba ta shine azaba ita ce azaba mai radadi wa kama qala fi ayatin ukhra kuma kamar yadda Allah ya hudu a cikin wata aya ta daban yana cewa yuhazzirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah yana tsawatar da ku da kansa ku kiyaye ku yi hatara da Allah kuma wallahu ra'ufun bil ibad ku sani cewa Allah mai yawan tausayi ne ga bayi shi ma duka biyun guda sun hada nan Wakala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hadi a wani wuri man khashiyar rahmana wanda yi tsoron Allah mai rahama wanda yi tsoro kaga zancen tsoro yazo kuma sai ce Allah mai yawan rahama rahama da take gama kowa da kowa lamma da kar kalimatul khashiya da ya ambaci kalima ta tsoro karana habir rahman sai ya hada ta da kuma Allah da sunan Allah mai rahama laukara na haji shadidi da ikabi da ya hada ta da mai cewa mai tsananin azaba da kana da khawfu ya gilibin raja da tsoro nan wurin yarin jayi kauna walakin sai dai kullama zakara khawfan qarana hu bi raja'in ko da lokaci Allah ya ambaci tsoro sai ya hada shi da kauna da ya kuna al'abdu rajiyan wa ka'ifan da'iman domin ba ya kasance kullun shi mai kauna yake kun mai jin tsoro da'iman ko da lokaci ma'alar rasul innal balagh ba komai ke kan manzo ba sai isar da sako shine al-ibrad isar da sako wallahu ya'lamu ma tubduna Allah ya sa abin da kuke bayyana tusiruna min al-amali wala kuke bayyana ne daga ayyuka wa ma taktumuna da abin da kuke boyewa tukhfuna minhu wani abin da kuke boyewa kuke boye shi fa yujazikum sai Allah ya saka muku ya saka muku a sabri kowanne daga ciki qul la yastawna khabisu ka fada musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-khabisu mumuna abu shine al-haram haram wa tayyib da kuma abu daɗaɗa shine halak la yasawi ba sa ba sa ba sa zama daidai ba daidai suke ba walau ajabaka kasaratul khabis walau sarraka ko da ko yawan mummunan abin haramun yawan shi ya baka mamaki ba su wasu zo daya fattakullah saboda haka kai fattakullah ku ji tsoron Allah fi tarki a cikin barin abin da yake haramun ne ya ulul albabi ya kuma abuta hankula la'allakum tuflihun ba gaban za ba dan ku rambanta tafuzuna ku samu babban rabo na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤهم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن حين ينزل حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور غفور حليم الله تبارك وتعالى يقول يا ku wanda ku bari gaskiya ya allazina amanu la tasalu an ashiya'a kar ku rika tambaya wasu ababe waɗanda in tubra lakum tasukum in aka bayyana muku su abin zai munana muku sababin nuzul hadhihi al-aya dalilin sakon ayan annahum aktsaru min su'ali rasul sallallahu alaihi wasallam cewa su sun yawaita tambaya annabi sai ya damu da Allah ya tabbata a gare shi hatta gadiba rasul sallallahu alaihi wasallam har sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hushi yawma wata rana wa qala sai ce saluni wallahi la yas'aluni ahadun an shay'in ma dumtu fi mawqifi hadha illa wa ajabtuhu manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku tambaye ni wallahi ina rantsuwa da Allah ba wanda zai tambaya ta afsa wani abu yana tambaya wani abu a matukar ina wannan matsayatawa face sai na bashi amsa duk abin da kuka tambaye ni zan baku amsa fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi ka yuqalu lahu abdullahi bin huzafa ana ce mai abdullahi dan huzafa kana yutahamu kana yutahamu ya an annahu yunsabu ila ghairi abi ya kasance ana tuhumta shi cewa shi ana nasabta shi ne ana dangana shi ne zuwa wanda ba baban shi ba ana cewa wannan shi ana ce mai Abdullahi dan Huzafa ana cewa ba ba zuwa baban shi ake nasabta shi ba a sai ya tashi fa qala sai ce ya rasulullahi man abi ya ma'aikin Allah wane ne babana qala abuka Huzafa manzo Allah sai ya ce babanka shine Huzafa wa qama rajul sai wani mutum ya tashi wa qala ya ce ya rasulullahi aina abi ya ma'aikin Allah babana yana ina qala lahu abuka finnar sai ce babanka yana huta fabaraka Umar bin bayna yadihi bayna yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sai na Umar ya gurhana ya gurhana ya gurhana gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gurhana akan gwiwansa a na'am lamma aksar lamma aksar min qawlihi saluni saluni saluni da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita cewa ku tambaye ni ku tambaye ni ku tambaye ni baraka Umar sai na Umar sai ya gurhu sai ya gurhana akan gwiwansa faƙala sai ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan la nas'alu an shay'in fa nazar ta diraya sai sai na umar ya gurfana yace mun yarda da Allah ubangiji mun yarda da musulunci addini mun yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba ma tambaya komai ba ma tambaya komai sai aya wannan ta sauka ah wa sa'alahu rajulun ayajibu alaina alhajj wani lokaci haka mu da wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayajibu alaina alhajj kullu am shin wai hajji ya waje ba akan mini kowace shekara fasakata sai manzo Allah sallallahu ya shiru bai ce komai ba wa qala har rajul salatan wannan mutumin da ya take maimaitawa so daya so biyu so uku qala zaruni ma taraktu manzo Allah sallallahu alaihi ce ku barni cikin abin da na kyale ku in na kyale ku ku kyale ni falau qultu na'am da na ce eh la wajabat da ta wajaba wala mastata'tum kuma da ba ku samu da ba ku iyawa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum in umarce ku da abu to ku zo da shi gurgurdan ikon ku wa idza nahaytukum an shay'in fashtanibuhu in hana in hane ku wani abu to kuma ku kaurace masa inna allaha tabaaraka ta'ala ahalla ashiya dan dai Allah malaukakin sarki ya halatta wasu abuwa wa harrama ashiya ya haramta wasu ababi kuma wa sakata ana ashiya yayi shiru ya bar wasu abuwa gaira gafilin ba yana mai rabkana ba ba yana mai rabkana bane ba fala taba su an zalika kar ku yi bincike akan wannan kullu ma lam yuzkar fi tahrimun wala tahlilun da abinda ba ambaci haramci ko halacci a cikin shi ba fa huwa mimma sakata Allahu anhu to yana cikin abubuwan da Allah ya kyale ya bar shi wa huwa ma'fuun anhu kuma abin wanda shi an yi rangwame akan shi fa nazalat sai na ayatu sabka ya yi wallazi na amon la tusalu an shiya in tabbata kuma tasukun ya ku wanda war gaskiya kar ku zama kuna tambaya a sahaba bai wanda in an bayyana su tuzhar lakum in aka bayyana su gare ku tasukun zai muna na muku bima fi hamiyal mashaqqati saboda abin da ke cikin ta na daga cikin na daga tsanani wa in tasalu anha in har kuka tambaya kuka dage akan sai kun tambaya an ba ku bayani akan ta idza sa'altum an ashiya in ku tambaya wasu wasu abubuwa hina yunazzalu alqur'anu yayin da alqur'ani ke sabga ai fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ana ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi tubda lakum to za a ko bayyana muku su abubuwan da kuke tambaya za za a bayyana muku shi idza sa'altum an ashiya fi zamanihi in kuka tambaya wasu abu in kuna tambaya wasu abubuwa a zamanin sa labudda an yanzilu alqur'anu bi ibda'iha to ba makawa sai qur'ani ya sauka da bayyana wannan abubuwan wa mata abdaha sa'atkum ko da lokaci kuma alqur'ani ya bayyana ta zai muna na muku fala tasalu anha abin da yake gare ku shine kar ku tambaya kar ku zama kuna tambaya akan wannan ababan qad afallahu anha hakika Allah ya rangwame daga barinta da ya kyale an mas'alatikum to daga tambayar da kuke fala ta udu kar ku koma Allah ya yi rangwame abin da kuka yi na tambaye tambayar da kuke cikin Allah ya yi amma kar ku saki ku koma wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne mai yawan juriya ne karsa alha qaumun min qablikum
qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
أرسل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون قد سألها قوم من قبلكم a hakika wa'ansu mutane sun tambaye ta domin kamar kuma gabaninku wannan ababan sun tambaye wannan ababan gabaninku sun masu bagu biya kafirin sannan kuma suka wayi gari suna masu kafirce ma ababan da suka tambaya zakirar nan zashar musulmi na an ta harimin halali Allah ya yi wa musulmi tsawa ne daga sirka da sirka haramta abin da yake halak wa muharrimul halali ka muhallil harami shi mutum wanda yake haramta halak tamkar wanda yake halalta haramun ne dukansu barna ce abinda yake haram to bai halitta ba kai ka ce halaka ne haka nan abinda yake halak bai halitta ba ka ce haramun ne ma ya ja'ala Allahu min bayyatin Allah bai shar'anta ma shar'a Allahu Allah bai shar'anta wani abu da ake ce mai bahira ba wala sa'ibatin koko sa'iba wala wasilatin koko wata wasila wala hamin koko wani abin da ake ce ma hamin duka wasu nau'o'i ne na dabbobi wa'anda lokacin jahiliya suke suke musu wani riko na musamman za mu gani a daki daki kana ku faru qurashin ja'alu ashiya min min iblihim da asnamihim kafaran qurashawa sun kasance sun sanya wasu abubuwa ga gumakansu kawai sun sanya su ga gumakansu bahiratin akwai bahira hiya allati yumna'u darruha lil awagiti ita ita ce wadda ake hana nonanta ba wanda zai sha kawai sai dai gumaka gumaka kawai za a ba nonanta fala ya halibu ha ahadu min nas ba wanda zai tace shi daga cikin mutane awwalu man bahara al bahaira wa sayyabat sawaiba amaru bin luhayy farkon wanda ya wannan yake kirkir wannan bahira da kuma sa'ibakin shine amaru dan luhayy shine awwalu man bahara al bahaira wa sayyaba sawa'iba kana quraish ala dini ibrahim ila zamani amr amr a quraishawa sun kasance suna kan dini addini annabi ibrahim har ya zuwa zamanin wannan kafirin amr bin luhay fa huwa awwalu man khassasa hadhihi alhayawanati bi dawajitihim shine farko wanda ya kebance wannan dabbobin ga gumakansu fata ta ba alaihi quraish sai quraisha suka bibi juna suka yi koyi da shi a cikin wannan qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi yace رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزائي يجر قصبه, قصبه في النار ناغا عمر دان واتو عمر دان عامر دان لحي الخزائي wannan kafirin yana jan hanjinsa a cikin wuta a sa'iba ma ya Allah min bihilatin wala sa'ibatin abuna ke yin da sa'iba to kanu yusayibunaha sun kasance dabba ce wadda suke kyale ta suna barin ta li aliyati min ga allolinsu fala yuhmalu alaiha ita ba a dora mata komai shikenan kawai dan barta ita ma ta ta gumaka ce wal wasila ita ko abin da ake cewa wasila ma ja Allah min bahiratin wala sabatin wala wasilatin wasila kinnan annaqal dhikr harkon a ma harkon taguwa tubakkiru fi awwal nitajil ibni bi unsa wanda farkon abin da za ta aihuwa daga cikin daga cikin da ta ɗauka shine ya mace sun ma tusanni bi unsa sannan ita ma ta sake aihuwa wata ya mace kanu sayi guna ita ma wannan suna barinta da tsawagitihim ga allolinsu gumakansu aidan dai kuma alwasilatu wasalat ihdahuma bi ukhra laki ce mata wasila ta sadar da ɗayan su da wato ɗaya da ɗaya mace ta yi mace ta yi mace akwai wanda ma suka ce in ta kai har guda goma to dai kuma guda nawa ne dai tsarin su ne dai mace ce ta yi mace ta yi mace daga cikin tagonni to shi ma sai a barta a ce wannan kawai ta goma kace laysa bainaha bainahuma zakarun wanda tsakanin su babu namiji mace ta yi mace ita ma ta yi wata mace ita ma ta yi mace babu namiji tsakanin su wal hamu abin da ake cewa hamu fahrul ibli bijimin bijimin raƙumi ne ya yadribu diraban ma'adudan wanda zai in yayi barbara wanda take abin kirgawa an ce in yi iya kaza fa iza kaza dirabahu in ya iya iya karar da wannan barbara ta sa wada'uhu duk da wagi shi ma sai su bar shi ga kuma ga allolin nasu ga gumakan nasu ma a shadda hamakatihim shi yace me yahi su tsananin wauta ma shara Allahu lahum haza hazihi al-baha'ir wala sawaib Allah bai shar'anta musu wannan baha'irorin ba kuma da wannan sawa'ibobin irin wannan tsarin nasu Allah bai shar'anta su gare su ba walakin allazina kafaru sai dai wanda suka kafirai wanda suka kafirta yaftabuna Allah da kadir suna kiran ƙarya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala shi zalika a cikin wannan wa nisbatihi ilayhi da kuma da kuma jinginta wato jingina shi zuwa gare shi wa aksaruhum la yaqilun mafi yawa yawan su ba sa hankalta anna zalika iftira'an cewa wannan kirkirar ƙarya ne da annahum qalladu fi aba'um domin sun bi iyayensu a cikin wannan abin wa idza qila lahum ta'alu ila tanqum
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله تبارك وتعالى wa zaƙe lahum ta'ala ila ma anzalna wa ila rasuli zaka ce musu ku bar wannan abun ku zo zuwa abinda Allah ya sabkar wa ila ta'ala ila ma anzalna wa ila rasuli kuma ku zo zuwa manzon Allah ila hukumihi zuwa hukuncin sa min tahlilin min tahlil ma haramtu na daga a halitta abin da kuka haramta ma kawunan wanda kuka haramta su to ku zo zuwa hukuncin manzo Allah wanda shi yana kira ni zuwa halatta wannan abin ba haram bane ba qalu suka suna cewa hasbuna ma wajina ali abana hasbuna kafina ya ishe mu ma wajina ali abana abinda muka riski abinda muka samu uwayen mu suna kan shi ya ishe mu min addini wa shari'a na daga addini da shari'a tilka adatuhum wannan ita ce al'adan su kullama ja'a murshidun ko da yaushe aka samu wani mai shiryarwa ya zo alu sai kai suna cewa hasbuna ma wajina ali abana abinda muka samu uwayen mu akai ya ishe mu qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce a shin hasib to hasibuhum zalik wai shin wannan ya ishe ya ishe musu wannan ya ishe musu walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iyayen nasu ba san komai ba jahilai ne wala ya hata duna kuma ba sa shiriwa ila alhaqi zuwa zuwa zuwa gaskiya wal istifamu lil inkar wannan tambayar da aka yi aka ce wai shin wannan ya isa musu ba wai tambaya ce wanda take neman amsa ba an yi ta ne tambaya ce ta musu abin ba haka bane kenan taqalidul aba'i shi koyi da iyaye idza kana al aba'u mutadina in iyayen sun kasance shiryayyu ne falhamdulillah wannan alhamdulillah abu ne mai kyau wa idza dallu in kuma suka bata labudda min dalali kenan to ba maka hawa sai an bata kace sai ka bi su to kai kima kai ma ka bata kenan wa dinul aba'i la yatrukul abna ghaliban shi yace mafi rinjaye da mun mafi rinjaye lokaci zaka samu addinin uwaye ƴaƴa ba su barin shi ya ayyuhal ladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أهلكم الموت حين حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نعم يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا ku wanda kuka bada gaskiya alaikum wa anfusakum na hore ku da kawunan ku ihfazuha ku kiyaye kawunan ku dai wa qumu bi salahiha ku tsaya da gyara kawunan ku la yadurrukum man dalla kar wanda ya bata ya tuta muku iza iza taretum ko la yadurrukum man dalla wanda ya bata ba zai tuta muku ba idza tadatum in hanku in har ku kun shiryu kila al muradu la yadurrukum man dalla min ahli kitabi wani kauli aka ce abinda ake nihi shine wanda ya bata daga cikin mazuwa litahi baya cuta muku da komai wa kila al muradu ghayruhum wani kauli aka ce abinda ake nihi wanin su ma da hadisi abi salaba al khushani saboda hadisi na wannan sahabin abu salaba al khushani wanda yace sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan aya yace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace itamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita shuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'assaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi khasati nafsika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dan kun ji an ce ku ku dai mutum ku kula da kawunan ku ba ruwanku da wanda ya bata ba ga yanda ake ni ku yi horo da aikin alheri ku hana kawunan ku abu samu muna aiki har inda mutum har inda za ka ga shuhan muba'an makwanci shi a shiru shi ne albukhulu ma alhirsu shadid mutum yana garowa kuma ga kwaɗayi don kaga mutum lokacin da kaga mutane sun shigartu da wannan sun sanya shi ne abin biya mutum ga kwaɗayi ga rowa wa hawan muttaba'an kuma ga son zuciya ya zama shine abin biya wa duniyar mu'assaratan kuma ga duniya ta zama ita ce abin zaba akan lahira wa ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayihi kuma kaga kowanne ma'abucin ra'ayi yana mamaki da ra'ayin kansa kowa ya yi kawai ra'ayin shi shine da ta ce to a lokacin nan fa alayka bi khasati nafsika na hore ka da ke bantacciyan kanka ka tsaya kanka ka tsaya ka kula da kanka saboda lokacin abin ya lalace kenan ina bai rimba ya rincabe to na wani dole mutum ka tsaya dai ka yi iya da kanka rawul haki wannan hadisin haki mai rawaito shi hazil ashiya laysat lisukuti hazil aya wannan aya laysat lisukuti an al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba wai tana nihi bane ba ba ta zo bane ba dan a kame baki daga barin umarni da ake alheri ko ko daga hani da mummunan aiki balbari dai hiya fil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar ta sabka a cikin umarni da aiki alheri da kuma hani a samu na aiki alkufari wal yahudu wan nasara janibun su kafirai da yahuda da nasaru suna dabara guda wal muslimuna janibu su ma musulmi suna dabara guda ku ku tsaya da kawunan ku ku musulmi alaikum anfusakum na hore ku da kawunan ku kula da kawunan ku ai anfusakum ai anfusakum antum jami'al muslimin kawunan ku dai ku baki ɗaya musulmi kula da su al insanu la yahtammu illa bi nafsihi mutum kar ya kula kar ya damu sai da kansa wa bi ikhwanihi almuslimin da kuma ƴan uwansa musulmi ya amuruhum ya nahum ya rika umarta su kuma yana hana su la yadurru kuma dalla idza taritum wanda suka bata ba za su tuza muku da komai ba in kun shiryu idza kana nasara wal yahudu fi dalalin in nasaru da yahuda suka ce a cikin bata wa antumul muslimuna ku ko musulmi ala hidayatin kuna akan shari'a fala yadurrukum zalika wannan bai cuta muku da komai فلهذا saboda wannan ne lamma tawahhamu anna al-ayata fi tarki al-amri bil ma'ruf da su mutane suka zaci cewa wannan aya ta zo ne a cikin hani daga kyakkyawan aiki kuma wannan hayy al-munkari da kuma hani daga mummunan aiki wato fi fi tarki al-amri bil ma'ruf mutane da lokacin da mutane suka zaci cewa wannan ayan ta zo ne dan ta ce a bar aiki a bar umarni da kyakkyawan aiki a bar hani da barin mummunan aiki qala rasul sallallahu alaihi wasallam to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a itamiru bil ma'ruf ku yi umarni da aikin alheri wa tanawu anil munkari ku hana junanku daga aikata mummuna aiki hatta idza ra'aita shuha sai in kun ga kwaɗayi da rowa wai sun zama muda'a abun bi wa hawa muttaba'an kuma san zuciya zama shi ma wani abun biya to duniya mu'assaratan kuma duniya ita ma ta zama ita ce abin zabi wa ijabu kun zira'in bira'in kuma da mamakin duk wani abucin ra'ayi da ra'ayinsa iza iza iza fasadatu duniya in duniya ta lalace hatta la yanfa'u al-amru bil ma'ruf har ya kai inda horo da yake alheri baya amfani wallahi an munkar da kuma hari a samu naki duk ba ta da amfani fa inda zalika alaikum bi khuwaisati anfusikum to na hore ku da makeɓantaccen kawunan ku kowa ya tsaya kula da kanshi a lokacin nan ila Allah marji'ukum jami'an makomaku baki daya ta tabbata zuwa ga Allah marji'ukum jami'an ila Allah baki daya makomaku baki daya ta tabbata zuwa ga Allah ne fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa alhamdulillah dan zamu dakata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين